ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا جماعة المسلمين أحييكم بتحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hakika yau rana ce ta farin ciki a gare mu baki ɗaya wanda take cike da tarihi, musamman ma haɗuwar manyan malamai wanda na san an daɗe ba a haɗuwa a tare irin wannan ba. ga kuma ɗimbin alkhairai na karatuttuka da muka ji wanda idan da za mu je ne kawai mu koya a makaranta to kila sai mu shekara hamsin ba mu kai wurin da suka karanta mana ba ya zama wajibi mu gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya ara mana rayukanmu zuwa wannan lokaci ya ba mu ƙoshin lafiya da ma daman da muka iso wannan wuri. Muna ƙara godiya ga Allah Subhanahu ta'ala da ya azurta mu da malam daktar wanda shi baya buƙatan a ce shi ne wane ya yi wane ya wane shi dai kowa ya sani ɗan gwagwarmaya ne na addini a bai shi a haka kawai shi ɗan gwagwarmaya ne na addini addinin nan kuma na musulunci, musuluncin nan kuma na tabbatar da an tsaye da sunna sak. Domin haka kawai Allah ba zai zaɓo wani daban ya maye kujeran Sheikh Mahmud Abubakar Gumi ba, face yana da halaye da ɗabi'u irin nashi. Wannan kujera da malam yake kai. kujera ce ta duniya ba mutanen kaduna ne kawai ko najeriya ba muryarta murya ce ta duniya abinda aka faɗa a wannan wuri ya ishi duniya saboda haka ba wani abu ne da za a tsaya a ce ya yi kaza ko ya taso kaza ko ya yi makaranta kaza da jin shi da ganin shi kai dai ka san cewa Allah ya ƙero shi tuni ya zaɓan mana shi tuni ya aje mana shi a wannan wuri. Abin da kawai da zan ce shi ne matsara godiya ga Allah. Mu buɗe kunnuwanmu, mu buɗe zukatanmu, mu yadda mu amince cewa abin da zai gaya mana alhairi ne. Kuma idan mun ji, mu yi aiki da shi. Idan mun yi aiki da shi, mu yaɗa shi, To idan muka yi haka mun ba da haƙƙin wannan zama. Muna fata yadda za mu fara lafiya, Ubangiji Allah ya sa mu ƙare lafiya. Muna fata abin da duk za a gaya mana ya zamo mun zaɓi mafi kyawu daga cikinsa mun ɗauka. Alladina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allah ya samu cikin irin wa'annan mutane. Shi kuma malam Allah ya bashi basira, ya ƙara mishi hikima, ya bashi tafiyarwan harshe daidai, ya faɗi abin da yake daidai wanda ya dace da abin da Allah yake so. Ya kuma abin ya faɗi abin da yake daidai ya kuma dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Ya kuma bashi hikima kada ya yi zamiya har da zai kai ga an samu wani na ƙasu a cikin wannan zama namu. Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ɗan uwa masu albarka shugaban zama mai daraja babban alƙalinmu sa'annan kuma babban malamina da ke tare da ni ta hannun dama na farfesa Allah ya ƙara maka lafiya shugaban kwamitin masallaci shugabanni waɗanda suka shirya wannan malami na malam abubakar dakta Allah ya saka maka da alkhairi eh da shauran dukkan ƴan uwana wanda muka haɗu a wannan wuri ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mai mutukar farin ciki da haɗuwa da wannan fuskoki masu haske, masu annuri, masu ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, masu so su ji mai Allah maɗaukin sarki yake bukata a hannunsu, me yake bukata a gunsu, wanda suke so mu gudu tare, mu tsira tare, su ne wa'yanda suka halatta a wannan wuri da kuma wa'yanda suke kallon mu, ko dai kai tsaye ko kuma suna kallon mu ta wata kafa daban, muna roƙon Allah maɗaukin sarki yadda ya haɗa mu a nan wuri ya haɗa mu a Darussalam. To ba shakka ina matukar jinjinawa kwamitin da suka shirya wannan tsari mahadarori jerin gwano na mahadarori da dama kuma na gode kwarai bisa ga alfarma da aka mun aka kira ni domin in zo in ce wani abu akan abin da ya shafe ni kafin ya shafi wani na saboda haka magana ne aka ce zai akan laifuffuka na harshe wanda shike kuma mun riga mun san wannan harshe dama yana da abubuwa guda biyu yana da alkhairi yana kuma da sharrinsa kuma malam ya yi ta ɗagawa an saka Allah ya sa na na samu zuwa aikin haji to ban dawo ba lokacin da ya saka ban dawo ba yace za a ɗaga har na shirya daga masallaci cewa na'ibi na ɗaya zai zo ya wakilce ni kawai tunda na san lokacin da aka sa ɗin ba mu dawo ba don mu ne muka tafi a ƙarshe sannan kuma da ƙa'ida ya kamata mu dawo a ƙarshe to kuma hakan ya faru mu ne aka tarkato da mu aka dawo da mu a ƙarshe to sai ya daga a dai ya tura mun da wasiƙa sau biyu yana dagawa to kaga kuma wannan karan yau din sai mun karo da wani abu na ce wallahi duk ko da jirgi za ya karo nan zan zo eh saboda haka kawai sai na na tarkato na bar duk abin da nake na taho na ce to su tambarin ba su uzuri domin ya kai wata uku lokacin da ya mun magana wannan haka ake son tsari ya zama mutum an yi tsari kuma da ban abin da ya burge ni sai na kuma kan lokaci ake bi sosai sosai shi sa yanzu da aka ce an bani minti hamsin ni ma ya nasa kaima ina yi ina kallo ina kallo don in lokacin yayi to sai in tsaya ko da ban kammala ba in kuma Allah ya taimake ni da yake dama ba wani abu da nake da shi da zan bayar to in bai kai lokacin ba ma shikenan kaga prof sai ya karasa lokacin an ce an bashi minti goma sha biyar shi sai karasa da nawa na bashi kyauta na bashi sadaka kun san sarkatul jariya ba sai lalle an ba mutum kuɗi ko an bashi komai ba lokaci ma ba karamin sadaka bane to abin da nake so zan fara mana matashiya domin maudu'in maudu'i ne mai haɗari kwarai da gaske. Kun ga wannan bakin? Wannan da kuke gani? To shi ne komai, shi ne gangan jikin mutum, shi ne komai na mutum. Saboda haka in shi ya kubuta, to kowa ma ya kubuta. A to ba ku ji cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, al-muslimu man salima al-muslimuna min maza. min lisanihi wa yadihi ai lisan aka fara ambata sannan duk fadan da kuke gani a duniya da ake yi ƙasa da ƙasa jama'a da jama'a ƙungiya da ƙungiya ƴan siyasa da ƴan siyasa mutum da mutum da me ake farawa da harshe shi ake fara da shi saboda ka in harshe ya zama mustaqimi to komai ma na mutum zai iya zama mustaqimi amma idan harshen mutum ya zama ba mustaqimi bane kamar yadda masu hikima suke cewa baki shi ke yanka me saboda haka harshe ake nufi ku duba yadda Allah ya halitta duk abin da Allah ya halitta a jikinmu mafi yawa yayi su kwaya biyu kaga idan dinanka kwaya biyu kunnuwanka biyu hannayenka biyu sawayenka biyu bakinka sai aka yi shi kwaya daya aka sa maka harshe kwaya daya aka kawo haƙora aka rufe aka kawo laffa aka rufe don bakinka ya zama gam kar ka dinga fitar da shi kafkib lisanaka ayyuhal insan la yaldigannaka innahu su'ban saboda haka wannan harshen da kake gani ba karamin al'amari bane saboda haka na kasa muhadaran kashi biyu ko uku kashi na farko zan jero mana jerin gwanan ayoyi da Allah madaukin sarki ya magana na gargadi akan abin da ya shafi wato harshe da magana da mutum zai yi. Abu na biyu shine jerin gwano na sunna wanda suka inganta daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, sai kuma kaɗan daga cikin kalamai na magabata wanda suka yi akan wannan. To sai kuma mu ko mu tattauna sai mu ga ina ne illolin suke, ba ni zan faɗa mana illoli ba, mu ya kamata mu taru mu faɗi illolin. idan muka faɗi illolin kowa ya to shi kenan sai kuma mu ga ya za mu ga magance su wannan shi ne a taƙaice bi izin lai ta'ala amma za mu ga dukkan hudubobi da malamai suke yi limamai a hudubarsu za ka ga farko abin da suke magana a kai in suka yi a cikin hudubatul haja ta ce ya yi wallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qawlan sadid shine zai jawo yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kaga ashe qawlan sadid din nan shine zai jagora wajen gafarta mana zunubanmu sannan kuma mu dace Allah madaukin sarki ya sa mu dace dacewa mai girma So Qur'ani ya ambata mana da yawa daga cikin ayoyi da yake mana gargadi yake jan kunnen mu akan abin da ya shafi harshen mu. Daga ciki ya gaya mana duk motsin da muka yi ana rubuta ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wannan aya mai girma abin tsoro ce domin Allah ya ambata cewa ba wani furici da zaka yi ba wani kalma da zaka faɗa face sai an rubuta raqibun zai rubuta shi kuma raqibun din nan shine atidun ba ba mala'iku ne guda biyu ba raqibun atidun ba ce raqibun wa atidun ba raqibun atidun shi raqibun shine hafiz atidun kuma mu'add shi zai kiyaye kuma shi zai rubuta saboda haka wannan ba karamin al'amari bane kenan da maganar da zaka faɗa mai kyau da wacce zaka faɗa mara kyau da wacce za ka faɗa wacce yake ba za a sa ta a mizani na shari'a a kama ka da laifi ko kuma a rubuta maka lada ba duk sai an rubuta in ya so daga baya a zo a tantance su kenan dole ne mutum ya yi taka tsantsan Allah madaukin sarki yana cewa alam naj'al lahu alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn Allah madaukin sarki ya sa maka idan dina guda biyu sai ya ce wa lisanan ya kuma sa maka harshe wa shafatain kuma ya sa maka labba guda biyu don me Allah ya haka don ana so an sa maka kunnuwa guda biyu domin ka sauraron ka yafi magana ka yawa kada magana ka yafi sauraron ka yawa saboda haka Allah madaukin sarki yana ce da mu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun mutumin da ya san cewa Allah ya sanya mishi mala'iku suna tare da shi, ya kamata mu ji tsoron Allah, mu ji kunyar Allah, mu san cewa duk abin da muke muke ganin wani baya nan, wani baya gani, muna cikin duhu, muna cikin dare, ko mun kashe fitila, ko mun kulle ɗaki, ko ba wanda yake ga wurin, ko rubutawa muke yi, ko faɗa muke yi, ana nan ana kallo. Mala'iku suna nan suna rubutawa. Harshe dai har yanzu, Allah ya la'anci Yahudawa da abin da suka faɗa da harshensu. Allah maɗaukin sarki ta wa ƙalatul Yahudu yadullahi mazalula gullat aidihim wa lu'ilu bima qalu saboda baki suka faɗa. Saboda haka da wannan kalman da harshen nan mutum yake samun lada mafi yawa. Da kuma harshen nan mutum yake zamewa ya shiga cikin ɗimbin azaba. a lokacin da Yahudawa da Nasara suka kafirta da harshe suka kafirta. Wa qalatil yahudu Uzairun bin Allah wa qalatil nasara Masihu bin Allah. Wannan Allah madaukin sarki yana gaya mana cewa waɗannan zalika qauluhum bi afwahihim magana ne kawai da baki. Da baki suka faɗa. Amma me ya faru? Wannan maganar da suka faɗa wannan qaulan yuzahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun Allah madaukin sarki ya tsine musu ya la'ance su saboda fatan bakin su abin da suke faɗa wallahi wannan harshen da Allah ya mana shi wato ba karamin hadari bane a wurin mu ya fi takwabi karfi na na na na hadarin shi Imrul Qais mawaƙin jahiliya yana bayanin hadarin harshe yana cewa walau an sana gairuhu ja'ani wa jarhul lisani ka jarhul yadi labarin da aka kawo shi an kashe ubansa yace wannan labarin ba dan ya zo min daga wajen wani ba to da in na faɗa masa to waka zai yi idan ya in ya maka waka in yayi wakan nan to ta'adin da za ta mutum gara a sa takobi a sare shi kuma a yanzu nan a cikin mu nan da muka taru a nan da za a ga wani mu ce kowa ya faɗa wata magana da aka taɓa gaya mishi wanda har yanzu in ya tuna ta sai ji tana sukan shi a zuciyar shi magana ce kawai aka gaya mishi amma mari da aka yi maka fa ya wuce zafin shi ya wuce duka da aka yi maka ko a makaranta ko iyayenka ko wannan da fi karfinka wannan ya riga ya wuce amma wannan maganar da aka gaya maka har yanzu tana na kwakwalwarka tana yawo cutar wanda take maka tana da yawa saboda haka ‘yan uwa masu albarka wannan ya zama cewa wato al'amari ne mai girma da ya kamata mu kiyaye shi sosai ayoyi a cikin alkur'ani sun fi sau shirin masaki yawa Allah yana cewa kada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha da me take mujadara da da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da harshe wa tashtaki ila Allah da me tayi cakawa zuwa ga Allah da harshenta wallahu yasma'u tahawurukuma sannan a gaba Allah maɗaukin sarki ya sake bayyana mana sai ke cewa alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah yake bayyana mana kaga wannan musulmai fa ake wa magana amma Allah ya siffanta cewa maganan da suke munkarar qawli ne kuma shaidan zur ne mutum ya ce matar shi kamar uwarsa ai ƙarya ne ƙarya yake yi uwarsa daban matarsa daban ba yanda za a yi su zama su haɗu su zama daidai mutum zai je ya sumbaci matarsa haka ne idan mutum ya sumbaci matarsa manufan sumbatar nan daban mutum zai sumbaci uwarsa zai sumbace ta da manufan yanda ya sumbaci matarsa mutum zai sumbaci yarsa zai sumbace ta da manufan yanda ya sumbaci matarsa kaga ba zai yi ba to ba da maka mutum ya haɗa matarsa da uwarsa ba za su haɗu ba Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana wannan sa'an nan Allah maɗaukin sarki wata ƙuluna bi afwahikum a cikin kisar ifik wata ƙuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wa huwa inda Allah azim yawanci da yawa mutane suna magana ya su ɗauka magana nan ba komai bace wallahi ta fi girman dutsen Uhudu a wajen Allah. Ko zunubin ta fi girman dutsen Uhudu ko kuma ladanta ya fi girman dutsen Uhudu. Ku tuna fa, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana mana, ya bayyana mana matsayi cewa imani, imani da muke ganin shi, yanki ne daga sha'ubar na arba'in daga cikin sha'ub da manzon Allah sallallahu ya bayyana mana amma sai ya ce mana a alahu qawlu la ilaha illallah mafi girma daga cikin imani zaka faɗa shine qawlu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adha so tsakanin kuma a alahu da adnahu abin da ke tsakani shi yasa magabatan mu idan suka ga wani abu a hanya zai cutar da mutane in za su kauda shi za su kauda ce la ilaha illallah sannan su dauka su kawar sun hada a'ala da adana sun hada a'ala qaul da adana alqaul da adana alfi'il saboda haka wannan ba karamin al'amari bane hadisai suna nan da dama da Allah madaukin sarki da manzon Allah sallallahu ya magana akan wato yadda zamu kame harshen mu ya zo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa sami'a rasulullahi annahu sami'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب bawa daga cikin bayan Allah zai faɗi wata kalma kwata-kwata bai damu da ita ba bai ɗauke ta wata ababa ce amma wannan kalman za ta dilyar da shi cikin wutan jahannama nisan shi zai kai nisan wato gabas da yamma saboda haka mutum ya faɗi kalma kwata-kwata ba ta dame shi ba da kai da abokinka da kai da abokin zamanka sai ka faɗi wata kalma da wasa sai wannan kalman kawai ka ga cewa ta raba ku tsakaninka da shi ya daina maka magana kai baka ɗauki kalmar wata ababa ce wani lokaci kai da matarka ne wataƙila ma wasa kake yi ko ita wasa take maka sai ta gaya maka wata kalma kalman nan da ta faɗa kawai ka ga cewa wannan kalman ita ce sanadiyar rabuwa ba karamin al'amari ba ne so harshe aiki ne babba saboda haka ya zo har yanzu cikin shi hadisin Abu Hurairah har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal abda la yatakallamu bi kalma min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat haka nan mutum zai yi kalma daga cikin kalmomi wanda shi bai ɗauke ta komai ba amma Allah maɗauki sarki sai daga darajar shi yau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ce mana kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman la yadurruka bi ayyihima badata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yanzu aka samu wani kawai ko da yaushe yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma bai damu ba bai dauka kawai wani abu yake ba ashe wannan ana ta saka mishi a mizanin shi na aikin alkhairin shi ya yi nauyi ya samu abin da yake so a cikin wani a cikin wata ruwaya kuma in kace subhanallahi tamla'ani am tamla'u ma baina samai wal ard wannan kalma ce fa ba aiki bane ba sallah zaka yi ba ba wahala zaka yi ba azumi zaka yi ba ba aikin haji kai ba a'a kalmomi ne kawai kana zaune daga cikin a'malul qulub kai kadai ka san me kake cewa wannan kalmomin zaka iya faɗin su kana zaune kana aiki a office kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zaka yi kana tuka mota kana yi a shagonka kana yi a wajen noma kana noma kana yi zaka iya kana gida kana yi kana da tsarki zaka yi kana da alwala zaka yi baka da alwala zaka yi ba wani wahala ba ko kwabanka da zai ciwon kai amma sai dimbin lada saboda kalma ce kawai kake faɗanta lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa Allah madaukin sarki ya gaya mishi wata kalma wacce zai yi wanda yake ku duba dan adam wato Allah kawai shi ya baro dan adam shi ya baro kai sani akan dan adam annabi Musa fa shine kalimullah Allah ya zabe shi shi yayi magana da shi babu turjuman tsakanin su wa kallama Allah Musa taklima amma duk da haka fifita wanda aka yi masa ya fi shauran amma kaga yana neman a bashi wani abu Allah madaukin sarki ce ya Musa Kun la ilaha illallah, ce la ilaha illallah. Annabi Musa, kamar yana ganin, wanda ba ya ce, ya Allah, wani ibaduka ya kulu na ha, me bambanci, ni da ke so a bani wani abu wanda yake nafi kowa na abun nan kuma sai a ce, la ilaha, kowa ma yana cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah maɗaukin zai ce, bari in gaya maka, la ilaha illallah nan da na ce ka ce, lawudu alfi kiffa, wa wudu samawati sab'i gairi wal ardina sab'i wa ma fihin gairi wal ardina sab'i wa ma fihin lamalat bihinna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ba abun wasa bace shi yasa addu'ar da annaba suke yi lokacin ranar arfa wanda annaba suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani addu'a da suke da yuce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce addu'ar shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ita ce addu'ar da suke yi to wannan la ilaha illallah ba bar wasa bace da me ake faɗanta da harshe da harshe ake faɗa saboda haka mutum zai faɗi kalma bai ba da muhimmanci ba sai ta kai shi wutar jahannama Allah ya kiyashe mu sannan zai faɗi wata kalma bai bayamar da ita ba bai san ma ya faɗa ba bai bata wani daraja bai bata wani kima sai ta zama ita wannan kalma ita ce za ta tsirar da shi ranar tashin alkiyama. Saboda haka, mu faɗo afatin lisan, mu je ga ainihin miyagun abin da suke jawo harshe yake jawo mutum ɗan adam a kan shi, na zahiri. Na farko dai mun riga mun sani, alkufur, kalimatul kufur. Mutum ya faɗi kalma ta kafirci kuma yana nufinta. Ba zai faɗi kalma ta kafirci ba wai yana nufinta ba ne, wannan ma'afu na anhu. amma idan ya faɗi kalma ta kafirci yana nufin kafircin to shikenan ko shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan kenan wannan kalma ce mai hadari duk abin da za a yi in dai zaka faɗi wata kalma wacce za ta fidda kai daga musulunci to ka kiyaye ta duk azaban da zaka sha sai dai idan ya zama kana da rauni baka iya jurewa zuciyarka kuma cike take da imani kana gudun kar a karka to wannan an maka afwa illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innan bil iman to wannan in mutum ya faɗa ba za ce ya kafirce ba saboda haka mutum ya kiyaye wannan abu mai bin wannan fa ƙarya in zan mumini musulmi ba a ƙarya mumini ba a ƙarya man mumini ba a ƙarya ƙarya ta kowane irin nau'i, ƙarya ta fatar baki, da ƙarya ta rubutu da ƙarya ta aiki duka yana faruwa mutum ya faɗi magana ba haka take ba mutum ya aikata abin da ba haka ba ne a aikace mutum ya rubuta abin da ba haka ba ne wannan duka maulana zai iya gaya muku su suke karo da irin waɗannan a kotuna za su ga abubuwa kala-kala muna magana da wani alkali yake ce min wallahi a duniya ba wanda yake shan ba wanda yake shan wahala irin alkali amma mu kuma sai muna ganin ba wanda yake jin daɗi irin alkali ko ba ka bane wahala yake sha domin za a kawo masa ƙara wanda ya kawo masa ƙaran ya san hakikanin gaskiya shine mai gaskiya ko ba shi ba wanda aka kawo ƙaran ya san gaskiyar shine mai gaskiya ko ba shi ba yanzu an kyala alkali a tsakiya yanzu kai ka je kai wahala ka nemo shi zai ta wahala har sai ya gano wane ne mai gaskiya a cikin mai ƙarya. Waye victim a ciki? Alƙali shi ne victim ɗin kenan, don shi ne mai wahala. To saboda haka wajibi ne a kiyaye wannan ƙarya fashin bu ƙaular zuwa. Daga cikin ƙarya akwai shahadatul zuwa. Mutum bai ji ba ya ce ya ji, bai gani ba ya ce ya gani, bai nan aka yi ya ce ya tsaya kuma sai an yi da shi. Allah ya taimaki lauya, a yi haƙuri, na san cewa lauyoyi sun faɗa cikin wannan, da yawa, da yawa sun faɗa cikin wannan. Yanzu ‘yan uwanmu da aka shaɗin nan, daga cikin lauyoyin da yake kare wanda suka shi akwai musulmi a ciki. To, wannan yana buƙatar ka zo ka ce ka kare su? Mutane ne kawai suka zo wucewa, ba ku san su ba, ba ku taɓa magana da su ba, ba ku taɓa ganin su ba, ba ku taɓa ko ba abin da ya taɓa haɗa ku da su. sun zo wucewa ne da motar su kawai ba sun bace hanya ku tare su kashe su sannan ka zo ka kare ka ce me ka kare ka ce wa Allah me to sun yi kuskure ne suka kashe su ni na rasa me zaka ce wani lokaci wato shari'a in ba ta Allah bace ta zama aikin banza ai wannan bai bukatar ma a ce ana bin nan inda musulunci ne duk garin ma za a kama duk garin za a kama su sai dana umar ya ce inda mutum ɗari za su haɗu ko da da kalma ne ka taimaka ka ce uku ko kuma kai ishara da ido cewa ga wani makami nan to kai ma ka shiga ciki wannan shine dalilin da yasa Najeriya ta wargaje ta lalace saboda ba abin hukunci ba a yin hukunci da wayannan mutane za a kawo su a gaban jama'a su ma a kashe su wallahi ba wani gari da zai sake tara wani mutum a hanya ya ce wai ya kashe shi saboda kawai yana jin haushi ko wani abu So wannan lamari mu nisanci shaidan zur. Na'am, ka karanci lo, ka karanci dokokin ƙasa, abin da aka ce ka yi shi ne ka taimaka wa mai rauni wanda yake ba shi da ƙarfi bai da bakin da zai iya magana, musamman a wannan zamani, wanda yake zamani ne wanda yake in an zo wani lokaci ba za a ce dole sai ka kawo lauya wanda zai kare ka, kai ba za ka iya kare kanka ba, saboda abubuwa da shigohi da suke zuwa to sai ka zo ka kare ka kasa ka karɓo wa mai rauni wato abin da aka cuce shi ko kuma idan laifin na kuskure ne ka kokari ka nema mishi a mishi rangwame ba ka kare shi ka ce bai yi wannan laifin ba Allah ya sauka Allah madaukakin sarki yana cewa innama yaftari al-kadhiba alladhina la la yu'minuna bi bi ayati Allah waɗanda suke kirkiro ƙarya ƙarya kan dama ai da baki ake yin ta kana yin ta da baki kamar yadda na faɗa kana yin ta a aikace kana yin ta kuma da baki daga cikin laifi akwai algiba wa ma adraka mal giba wa hiya zikruka akaka bima yakrahu tab duka mu fa mun fada cikin wannan ka ambaci mutum da abin da baya so nana Aisha ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi baka gani idan na faɗi magana ko mutumin yana da wannan yana da abin da na faɗin haka ne na ce na gajere dan gajeren nan dan da kurkushi kuma gajeren ne kuma dan da kurkushin ne na baki kuma bakin ne na mai jan ido kuma idan shi jajayen ne manzo Allah ya ce wannan ai shine asalin giba din inda ba abin da yake da shi ke faɗa ba wannan shine buhutu laqad bahattahu shikenan mutum ya ka wato albuhutu ta fi giba ƙarfi domin ka ƙirƙiro ƙarya ka jingina mutum amma ka ce wa mutum kaza wannan matsala ce to waye a cikin mu ya fita daga cikin wannan ba wanda zai fita da za kulle kofar masallaci na ce kowa ya rantse da Qur'ani baya baya giba to ba wanda zai iya fita da gaskiya wani kila maulana shi da yake akan hukunci shi kadai ne zai iya fita saboda haka kun ga ashe wato duk da haka musulunci saboda addini ne mai adalci sai ya fitar mana da waɗansu abubuwa guda shida ya ce wannan ba sa shiga cikin giba ba sa shiga cikin giba wannan abubuwa guda shida na baku assignment kowa ya je ya neme su kasancewa waɗannan ba sa cikin giba amma duk ba in ba wannan ba duk abin da ka faɗa ya shiga cikin giba kuma giba shine zikiruka akaka bima yakrahu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda Allah madauki sarki ya ce wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum ba wanda yake so ci naman dan uwansa Allahu akbar wala ayan nan tana rikitar da ni wato sai dai mu fassara ce ba wani mumini ko musulmi na kirki wanda zai so ci naman dan uwansa amma yanzu ana ci ko ba a ci naman fa ba ba wai nama na giba ba asalin mutum a dafa shi a yi roman shi a yi gandan shi a cinye shi ana yi kuma dan adam ya ci dan adam dan uwansa watakila waɗansu ku sun ji kilik ɗin wata mata wanda aka sace ta aka tabbata ta masar ko aka je ana yanka mutane ana cinyewa ita saboda azkar da take yi Allah ya taimako Allah ya tsirar da ita kuma wanda ya sace ta aminin ubanta kuma shi yace ya saba mata makaranta a Misra ya saba makaranta kuma shi ya biya mata kudin jirgi suka tafi suna tafiya sai magana ta canja saboda haka mutane suna cin naman ƴan uwansu hissiyan wa ma'anawiyan wannan duka wannan dan adam wannan zamanin shine muka shigo ciki Allah ya kiyashe mu daga cikin giba akwai inda Allah maɗaukin sarki kusan ya haɗa ya hana mu abubuwa guda biyu. Ɗaya hissiyan ne ɗaya ma'anawiyan. Hissiyan Allah ya ce wailul lil mudaffifin alladhina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ala yazunnu ulaika annahum mabusun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Wannan hissiyan wailul lil mudaffifin ko da yaushe aka ce wai lilil mutabibi na mu abin da yake zuwa kwakwalwar mu shine ma'auna wanda suke auna abubuwa ai kowane irin tadbib din ma akwai zahiri akwai na jiki akwai kuma wanda yake na ma'ana ne to akwai na ma'ana shine na mutuncin mutum shi yasa Allah ya ce wailul kulli humazatil lumaza ai wannan mutuncin mutum ne in ka ci mutuncin mutum ma'anawiyan ne idan ka tawaye mutum mudu ka tawaye mishi sikeli masu gidan mai kana gani akwai wata ran nazo wuce a nan anan anan Zaria na je na sha mai anan Zaria a kar makallahu na je na sha mai ashe kun fa aka zuba mu iska aka dinga zubawa ni na ga tanki na ki cika kuma ni na ina shan mai na san cewa nawa ne tanki na ke cika in babu mai aka zuba har ya wuce abin da ya kamata shi na ce mishi ba zan biya ba a a sauke tankin a kwashe man man da ka zuba a kwashe wannan ɗaya kenan a nan kaduna na je na sha mai ina ganin yana ridin yana ridin ya kai dubu sittin wala ko mai suka taɓa sai abin ya dinga rawa haka far far far far far kafin a ce wani abu ya dawo dubu saba'in da biyar sai na ce wallahi ba zan biya ba da gaugabar ganin farin gemun nan ni ba wawa ba ne ina zuwa ido na ina kallo kur nake ganin me ke faruwa ya aka yi da suka gane na gane sai aka taba sai abin kuma ya dawo daidai sai na gani dubu sittin ɗin shi na ce ok haka ne na ce ya kamata in ga manajan gidan man nan domin shi bai san me ake yi ba to wannan kaga haka ne mahauta sikeli haka ake yi sai a ji a kunta sikeli sai a sa nama a cikin ruwa ya kumbura ya nauyi sai a zuwa ɗauka a saka mutum duk nau'in da ka sani na cuta ba wanda ba ma yin shi saboda haka duka wannan tawaye mudu ne sai kuma wailin likullu zumɗe ya fice ƙirce da shauransu da nau'in magana ma ka yi magana da zaurance kana yi da wani to shi ma wannan cutarwa ne Allah maɗaukin sarki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan Allah madaukin sarki ba zai bar mutum ba a wannan saboda haka giba da da da kimce da ya muke da shauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen wani kabari fa qala innahuma la yu'azzibani su biyun nan ana musu azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin ba ana musu azaba ne da wani abu babba wanda ba za su iya wato kare kansu da shi ba sun makara bala kai babban al'amari ne amma ahadu ma fa kana yas'a bin namima ɗaya daga cikin su hada wuri yake yi magulmaci ne ya hada wani da wani shi duk inda alkhairi yake sai ya je ya raba shi wa amma al-akhar fala yastatiru min bawlihi nabi kuma baya sitirce al'aurarsa a lokacin da zai je ya fitsari ko ina ya je sai buɗe al'aurar shi kawai ya challa fitsari kafin nan so wannan yana daga cikin abubuwa daga cikin abatin lisan akwai asabbu wa shatam zage zage da ƙazafi da shauransu Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan akwai maslaha akwai lokacin da zaka yi wannan akwai maslaha amma saboda mafsadan da suke ciki yafi maslaha sai Allah hana wala tasubbu allazina ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نعم karka zo ka ce in dai ka san waɗannan kafirai ne kuma in kace mishi kafiri zai zo ya zagi Allah ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka gaya mishi ba ka kauce wannan don kada zo ya fada mishi kun san nan muna cikin wannan hadarin mun kasa tsabtace bakin mu da kuma kalmomin mu kowanne ne shi kana mu'amala da mutum ma kana ce mishi arnan banza arnan wofi wani yana gaya min suna mu'amala da wani wani ya gaya mishi cewa mutumin nan ba musulmi bane suna mu'amala da shi da yazo sai ba shi lamban wayan shi sai ce to kai saving dinta saboda zan kira ka shi dan kasuwa ne shi kuma wancan yana aikin gwamnati yana samun abubuwa yana kawo wannan dan kasuwan yana saya kawai da ya tayi saving din sai ya sa arne mutumin ya samo abubuwa da yawa zai kawo mishi wajen miliyan kaza zai za sai kaya yana ta kiran shi bai dauka ba sai ce ina ta kiran ka baka dauka ba watakila baka yi saving din waya ta bace nayi saving shi kuma ya manta ya manta ya manta gaba ɗaya ga abin da ya saka sai ce in gani ko kai saving ko baka yi saving da kyau bane yana bashi da ya kira shi kawai sai ya ga lambar ta fito arne yace a yace malam duk mu'amalan da muke da kai kuma ni arne me na maka ina ta neman ka samu alkhairi kuma kana kira na arni ne ni ba kirista ne ya zaka ce min arni yayi fushi yayi fushi ya tafi daga baya kawai ya cika bai kamata in kyale shi ba ya kamata in dawo ya dawo ya ce kawo sai ya goge sai ya rubuta mishi sunansa sannan ya kawo masa aikin ya ce gashi mu'amala ana son kai mu'amala da mutum Allah matsaukin sarki ce mana yi wa ƙululin nasi husna in ana yaƙi wannan wani abu ne daban ayatul tauba da ta zo da amfal da tauba ai kun ga yaƙi ne da wani bangare na suratul um, al imran kaga akwai maganar yaƙi to a duk duniya in ana yaƙi maganar yana canjawa amma in ana zaman lafiya ko magana tana canjawa ba da zaka ka ɗauko surorin da ake magana na yaƙi da sauransu ka sa kuma lokacin da ake zaman lafiya ba za a zauna lafiya ba a ƙasar saboda haka don Allah mu dinga kiyaye irin waɗannan wannan kuma ya shigo kan hadda waɗanda suke musulunta mutum zai musulunta in shekara sai ka ce mishi to babban banza to babban wofi ah to kalmar tuba kuma ta zama abin ya kyama Allah yana cewa tubu ila Allah ha ayyuhal man ayyuhal man ayyuhal mu'minun ko kuma kana kana zagin mutum akan ya tuba musamman mata mata duk imaninta in dai ka auro wacce ta musulunta ne wai dan tana da imani ka ce mata wai ta yi mu'amala da ce ai ta samu da ta samu zama ce arniyar banza kwanan nan ke musulunta ai so take ta tunzura ta dan ta fita daga gidan so ya kamata mu kiyaye da irin waɗannan abubuwa din har yanzu hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa al-mu'min bi-ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-babi wannan duka da harshe ake yi ka soki mutum ka soke shi a cikin nasabar shi mutum ya zo wucewa kawai baka san shi ba ya zo wuce da motarsa mai kyau ka ce bashin gwamnati bashin bashin banki ya ci ina ruwanka kai ma ka je ka ci bashin bankin mana kaga matashi ya wuce ka ce ɗan luwaɗi ne shi kaga mace ta zo kai wato abubuwan dai suna nan da yawa so ya kamata mu kiyaye musamman masu zama a gefen titi duk mutumin da zai zo sai an yi da shi shi sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zama a bakin titi yace in kuma ya zama labudda to mu baiwa hanya haƙƙinta muna yi ba ma yi so masihu suke mana yawa saboda haka hadisin Abu Darda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal la innal la'anin la yakunu shuhada mutumin da ya kasance mai tsinuwa mai yawan maganganun banza bai zai mutu ya zama shahidi ba wala shufa'a yawmal qiyama ba kuma za su zama masu ceto ranar tashin kiyama ba kaga wannan abu ne kankani amma tasirin shi a jikin mutum bayan mutuwarsa yana da yawa Allah ya kiyashe mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufurun musulmi dai ka zage shi haka kawai bai maka komai ba mun kawo wancan almuslimu man salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi so in ka zo ka zagi musulmi to yau gaba ɗaya in ma'ajiye ma'ajiye shauran al'umma malamai su isu suke zagin kansu wannan malami ya jefa wannan wannan har ma farauta ake yi in ka yi karatu ina ne a samu ɗan kurakurai wallahi duk mutumin da yake bin auratin nas Allah zai bi aurar shi zai kuma kunyata shi ko a cikin gidansa ne so ya kamata musamman ƴan uwana masu social media wani ne zai magana zai magana shi kadai shi bai san da wancan magana da aka yi ba sai ku je ku ɗauko hoton wannan sai ku sa sai ya zama kaman shi wannan da ya magana yana mayar da wancan martani ne wannan hada wuri ne fa wannan shine annamimanci shine wanda muka yi magana akai annamimanci fi'iliyan kenan ba qauliyan ba kuma kada ya jima'a bainal fi'il wal qaul mutum yana wa'azin shi wa'azi bula da kan hanya ce akwai ran da na je na yi wani karatu a katsina nake ina da ɗan barkwanci haka ina cikin yi sai na dubi wani ana magana ne akan amana sai na ce kai lokacin da kai kwamishina polis dukiyar da ka kwashe ka kai ƙasa waje nawa ne ashe ya yi kwamishina polis ya ritaya wallahi ni ban sani ba kaman almara na dubuwan na ce kai lokacin da kai ciyaman na local government dukiyarmu da ka kwashe gurara shi ciyaman ne na local government sai da na gama kakaf malam na kai ya caju da shauransu sai Allah ya taimake ni sai na duro akan malamai na duro akan malamai nace kun san duk wanda suka hada rikici suka hada rikici a kasar nan suka ce nace malamai ne nace ba wani shugaba da bai da malami babu wani shugaba gwamna ko shugaban kasa ko minista ko kaza yana da malami amma idan ya zo malamin saboda abin da zai ci ba iya gaya mishi gaskiya sai gaya mishi cewa idan ka yi kaza da kaza idan aka je eh, ka tura aka je aka yi umra ko aka yi aikin haji ka dawo kamar ranar da uwarka ta haife ka na ce to wa'annan su ne miyagun malamai da manzon Allah sun sama ya magana kai Allah ya taimake ni ashe wannan ne ya zuba abin ruwa ya zuba mishi ruwa aga ma ka ce malam waye ya gaggaya maka abun nan ce wallahi ba ni ban ma taɓa zuwa katsina na yi wa'azi ba sai yau wani a 1998 ne wani a 99 ne mun je aikin ido to saboda haka wani lokaci wato za ka ji mai wa'azi yana wa'azi ka ji kamar da kai kai ka ce wani ne ya gaya mishi ba haka ba ne so wajibi ne mu kiyaye da irin waɗannan abubuwa kuma lokaci yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye da shi kada ya dinga kasaratul miza wanda za mu yi magana anan domin kaga yawan wasan da nake shi ya jawo na baro kaina da an daka ni wallahi saboda haka daga cikin afatul lisan da muka yi magana shine akwai alqazaf wal iftira mun sani wallazina yarmuna al musanati al gafilat almuminat lu'inu fi dunya wal akhirah so karka zo ka dinga ko mace ka ganta cewa tana wargi tana wasa tana abubuwa da maza karka zarge ta wata haka take amma zuciyarta gaba ɗaya ba komai bai kai ga wannan abin da kai kake nufi ba haka nan wani zaka same shi mai yawan barkwarci ne amma ba abin da ya hada shi da irin waɗannan abubuwa so wannan mu kiyaye shi sosai mu kiyaye kada mu yi wannan haka nan min afatil lisan shine kasratul miza kamar yadda faɗa yawan wasa da yawan barkwanci wanda yake ya wuce gona da iri amma dan dan karami kadan wanda yake kawo nishadi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yi don haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da kyawawan maganganu ya yi wallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kamar yadda yake faɗa sannan Allah ya ce wa qul qul lil mu'minina qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujihim wannan ana magana ne duka faɗa mutane wannan yana nuna cewa mai wa'azi in ya zo zai wa mutum gyara ba zai mishi da kakkausan a murya ba ba zai mishi da kakkausan harshe ba ya kamata ya mishi da lutsufi da shauransu wallahi dan adam ya tsani mutumin da zai zo ya tozarta shi a gaban jama'a mutum ne ya sallah liman yana kallon shi sai ya ce mishi kai kai jahilin banza ba haka ake sallah ba sai ya ce to an kyayayyen da kake so din domin ka ce mishi me jahilin banza ko da dan bid'a ne karka lokacin da kake so ka kirawo shi ka kace mishi dan bid'a don ka riga kace mishi dan bid'a ka bata komai so ya kamata shi sa yanzu ya kamata kungiyoyin mu su zama cewa sun canja usuluban su da zama cewa suna da takassus cewa akwai mutane da suka yi specializing wajen kiran masu da'awa wannan dan bid'a ne ya ya karanci yanda zai kira dan bid'a yanda zai kira da hankalin shi wannan kirista ne ya zai kira shi wannan ba maguje ne ya zai kira ba maguje wannan dan kasuwa ne mai sabo ya zai kira shi idan muka samu wannan za mu samu nau'i na gudanarwa da kyau bi izinin Allah ta'ala daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi ya ya hore mu da yawan yin shiru in dai ba wani alheri zaka faɗa ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw liyaskut cikin wata ruwaya Allah madaukin sarki yana cewa la khaira fi kaseerin min najawab illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas so in dai ba alkhairi zaka yi ba to kada ka ja bakin ka kai shiru kawai kada ka yi abu ba ku ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yayi da mu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bai cikin kuwarsa sai yace me fa bi lisanihi to lisan din ma sai ka kiyaye sai ka kiyaye yanda zaka wa mutane mu'amala to lokaci na ya kusa a ina da shi anan kar ma ka rubuto min gashi na ce maka na saka saboda haka wannan yana ciki daga cikin kaulin magabata Muhammad bin Ajlan yana cewa innamal kalamu arba'atun maganganu guda hudu ne zikrullah wa taqra'ul qur'an wa tas'ala il an ilmin fatukhbar bihi aw takallama aw takallama fi ma ya'nika min amri duniyaka au dinuka maganganu guda hudu ne inda zaka buɗe bakinka ko dai kai ta ambatan Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah atubu ilai gashi nan dai addu'o'i da addu'a da yawa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka karanta alqur'ani mai girma babu wani abin da zaka yi mafi girma da ya wuce a karatun alqur'ani mai girma sa'annan kuma ko ka tambayi ilimi na abin da zai zaka gyara addininka ko kuma kai magana akan abin da ya shafe ka a duniyarka wannan ya shafe ka min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yanzu kai ka je ka dauka kaga kawai wani ya rubuta wani ba cikin facebook ya tura ko a cikin mene din tiktok ya saka kai kawai baka sani ba kai ma ka dauka ka tura wani kai ma ka dauka ka tura wani in an zo an tambaya kuma daga baya ka zo musamman malamai ya kamata malamai su dinga tantance abin da za su dinga magana akai wani zai zo ya gaya maka ya ce gata malam ayi kaza ayi kaza ga yadda yake an yi kaza an yi kaza bai bincika ba sai zuwa hawan mumbari yayi magana sai an gama kuma an takura ya zo ce wallahi kuskure ne to dan me zaka fara tun farko kai ta hakiki mana to muna ganin wannan daga cikin maganganun magabata akwai kuma magana da shi za ta bi maganan ta tafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin ruwa abinda Imam Ahmad ya rawaito idza asbaha ibn adam fa innal a'dha'a kullaha yukaffiru lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in awajata awajadna ko da yaushe tana ce harshe gabobi yana cewa harshe to ka ji tsoron Allah akan mu kai ne shugaban mu in fa ka gyaru to mun gyaru in kuma ka lalace to mu ma mun lalace kamar yadda manzon Allah sallama yake magana akan zuciya zuciya take ba wa harshe umarni yayi abin da za yi shi yasa muke jin muke cewa wane yana da son zuciya so duk mutumin da zuciyar shi take gudanar da shi to lamarin shi zai baci saboda haka daga cikin ƙarshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani cikin hadisin Mu'adh bin Jabal da yake ce mishi inna la mu'akazati kuffa alayka hadha ma'az bin jabal cikin hadisin abdullah bin mas'ud ma'az ko ma'az yana cewa inna la mu'akazuna bihi ya rasulullah yanzu maganan da muke ma ana kama mu yace sakaratka ummuka ya ma'az kai tonka hal yakubbun nas aw yukabbun nas fi nar ala wujuhim illa sa'id al-sunnatun ana shigar da mutane wuta ne face ai sai kawai abin da harshen su ya girba abinda abinda ya shuka shi zai girba saboda haka mu kiyaye da giba mu kiyaye da haramcin abubuwa harshen mu mu kame shi in dai ba za mu ambaci Allah ba to kuma mu ja bakin mu shiru anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin na ba malam kyautan minti biyu insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi